إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأحبة في الله أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله خير زاد ليوم المعاد قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب عباد الله إن من أعظم الحقائق التي يغفل عنها كثير من الناس حقيقة الموت ذلك الزائر الذي لا يستأذن والحق الذي لا مفر منه قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال عز من قائل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أيها الأحبة في الله إن الموت نهاية كل حي وتذكرة لكل غافل يفرق بين الأحبة وينقل الإنسان من دار العمل إلى دار الجزاء فكم من صحيح أصبح مريضا وكم من حي أمسى عداد الأموات وكم من مؤمل للغد لم يدرك شروق شمسه أيها الأحبة في الله إن ذكر الموت ليس دعوة إلى اليأس أو القنوط بل هو دعوة إلى الاستعداد والرجوع إلى الله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات لأن من تذكر الموت هانت عليه الدنيا وأقبل على الطاعة واجتنب المعصية وأصلح ما بينه وبين ربه فليحاسب كل واحد منا نفسه قبل أن يحاسب ولينظر ماذا قدم لآخرته فإن القبور مليئة بمن كانوا بيننا بالأمس يتكلمون كما نتكلم ويمشون كما نمشي ثم انقطعت أعمالهم إلا ما قدموه من, من خير أيها الأحبة في الله لقد دخل علينا عام هجري جديد وانقضت أيام من أعمارنا لا تعود أبدا والموفق من جعل من تعاقب السنين سببا للمحاسبة والمراجعة لا مجرد عادة تمر به دون اعتبار أيها الأحبة في الله إن التاريخ الهجري الذي نؤر... الذي نؤرخ به أعوامنا وشهورنا مرتبط بحدث عظيم في تاريخ الإسلام وهو الهجرة النبوية التي لم تكن انتقالا من بلد إلى بلد فقط بل كانت درسا في التضحية والثبات والتوكل على الله فمن دروس الهجرة أن الحق يحتاج إلى صبر وأن النصر مع الصبر وأن المؤمن, وأن المؤمن يبذل الأسباب وقلبه معلق برب الأرباب ومن أعظم ما نتعلمه من الهجرة اليوم أن نهاجر بقلوبنا من المعاصي إلى الطاعات ومن الغفلة إلى الذكر ومن, ال... ومن... ومن التقصير إلى الاجتهاد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من جهر ما نهى الله عنه أيها الأحبة في الله نحن في شهر المحرم وهو من الأشهر الحرم التي عظمها الله تعالى ويستحب للمسلم فيه أن يغتنم فضله بالطاعات والأعمال الصالحة ومن أهم ما يشرع فيه أولا الإكثار من من الصيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام شهر الله المحرم فيستحب الإكثار من الصيام في هذا الشهر بحسب الاستطاعة ثانيا صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرم وقد, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ثالثا صيام تاسعاء مع عاشوراء وهو يوم التاسع من المحرم مخالفة لليهود لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع رابعا أيها الأحبة في الله تعظيم حرمة الشهر قال تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فينبغي للمسلم أن يجتنب المعاصي والظلم والعدوان أيها الأحبة في الله اغتنموا أوقاتكم قبل فواتها فإن الأيام تمضي سريعا والأعمار تطوى طيا, تطوى طيا وإن من شكر نعم نعمة بلوغ هذا العام أن نزداد قربا من الله وأن نصلح أحوالنا وأن نربي أبناءنا على الإيمان والأخلاق وأن نكون وأن نكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد ya ku uwa masu girma ina wa kaina wasici da ku da jin tsoron Allah madaukakin sarki domin jin tsoron Allah wasiya ce da Allah madaukakin sarki yayi ta gabayinsa na farko har na ƙarshe sannan kuma babu wani abin da yafi alkhairi na guzuri da mutum zai yi domin ranar tashin alkiyama kamar guzurin tsoron Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab Allah maɗaukakin sarki yake cewa ku yi guziri domin mafi alkhairi daga cikin guzirin da bayi za su yi shine tsoron Allah. Allah maɗaukakin sarki ya ce ku ji tsorona ku kiyaye dokokina ya ku wa'inda kuke ma'abuta hankali. Bayan haka ya ku uwa musulmi, mu da ta gabata a yaren larabci yanzu yanzu nan ta tattauna ne kan wasu al'amurra wa'inda suke masu girma a cikin addinin musulunci. wanda za mu yi ƙoƙarin fassarawa daidai gwargwado yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu iko. Mu sani cewa iya daga cikin mafi girman haƙoƙi wanda ya kamata mutane su kiyaye ko kuma abin da ya kamata mutane su zamanto kullum suna tunawa da shi amma sai ya zamanto mafi yawancin daga mutane ana rafkanuwa gare shi ana mancewa da shi shine abin da ya shahi mutuwa. wanda ita wannan mutuwa za ka ga idan za ta zo ta ziyarci mutum ba ta tambaya ba ta neman izini yayin da za ta zo sannan kuma babu makawa wanda tabbas ita wannan mutuwar dole sai ta zo kowa da kowa ya san wannan mutuwa za ta zo kamar yadda wanda daga cikin sha'irai yake cewa yake cewa ad-duniya babun al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu فيا ليت شعري فيا ليت شعري بعد الباب ما الدار يتي الدار جنة خلد إن عملت بما يرضي الإله وإن قصرت فالنار هما محلان ما للناس غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت تختار yake cewa almautu babun yake cewa mutuwa wata kofa ce wadda wa kullun nasi dakhiluhu kowa daga cikin mutane sai ya shiga to anan ba wai ma daga cikin mutane ba duk wani mai rai zai shiga cikin wannan kofar domin Allah madaukakin sarki yana cewa kullu nafsin dha'iqatul maut duk wani mai rai duk wani rai to zai dandani mutuwa me yasa saboda Allah madaukakin sarki ya halicci mutuwa ne za ta zo ta ɗauki duk wani abin da yake da rai a duniya kowa ya shiga duk abin da ka san an sa mishi rai to zai zamanto ya ɗanɗana daga cikin wannan mutuwa to sai dai a wannan akwai ayoyi guda uku wanda suke kama da juna kenan da Allah maɗaukin sarki ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kamar yadda aya ta cikin suratu ali imran zaka ga sai Allah maɗaukakin sarki ya ce a gaban bayan ya ce kullu nafsin za'iqatul maut sai Allah ya ce wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور wannan kenan a cikin suratu Ali Imran amma yayin da ka koma cikin suratul anbiya idza kaga Allah madaukakin sarki ya maimaita irin wannan ayar Allah ya ce kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un haka idan ka koma cikin suratul ankabut zaka ga Allah madaukakin sarki ya ce kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un wannan aya Allah madaukakin sarki ya maimaita ya maimaita ba dan komi ba dan a ƙara tunatar da mu game da abin da yake jiran mu na mutuwa sannan kuma Allah madaukakin sarki yake cewa ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada Allah madaukakin sarki yace duk inda kuka kasancewa wannan mutuwa sai ta riske ku ma'ana duk inda ka kasance tsere mata kake kai a wani wajen ma Allah maɗaukakin sarki yake ambata cewa qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun kadiba kaga wata magana anan Allah maɗaukakin sarki yace lallewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya musu wannan mutuwar da kuke guje mata kowa baya son mutuwa mutum ne zaka ga ya manyanta watakila gashin shi ya fara koma hurhura zaka ga mutum yana kokarin sai ya aske gashin shi wai dan ka a ga cewa ya tsuha wai ka a ce ya kusa mutuwa to duk yanda mutum yake tserewa mutuwa sai Allah ya ce fa innahu mulaqaikum ma'ana kai kana tunanin kana guje mata sai Allah ya ce to wannan mutuwar za ta haɗu da ku ma'ana kai kana tunanin kana tsere mata amma kana kusanta ta ne kai baka ma sani ba to wannan yake nuna ashe kowa sai ya mutu to malam da ya ce almautu babun yake cewa ita mutuwa wata kofa ce wa kullun nasi dakhiluhu dukkan mutane za su shige ta to kaga wannan yake nuna hatta banda ba mutane ba mala'iku duka za su mutu da kuma duk wata dabba da ka sani duk wani abu da yake da rai sannan sai malam yake cewa fayalai ta shi'ri ba'da albabi maddaru yace ina ma da a ce na san abin da zai zo bayan wannan kofar da zamu shiga wani irin gida ne zamu shiga idan muka shiga wannan kofa muka shiga yace ina ma a ce na san abin da zai wakana bayan wannan mutuwa saboda me yace saboda gida biyu ne yace ad-daru jannatu khuldin yace akwai gidan aljanna wanda ake dawwama a ciki amma mutum wanda zai samu shiga shine yace ina amilta bima yurdil ilaha idan ka aikata abinda Allah madaukakin sarki ya yarda da shi kuma yake so yayin da kai da'a ga Allah kai biyayya ga Allah to zaka samu aljanna yace amma kuma wa in qassarta fannaru yace in ka ƙi ka taƙaita ka rage daga cikin yi ma Allah maɗaukin sarki ɗa'a yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya yace to ko gidan da zaka samu shine gidan wuta Allah ya tsare mu yace huma mahallani malin nasi ghairuhuma yace ai babu wani gida da mutane za su samu bayan sun bi wannan kofa ta mutuwa sun huce face wannan gidaje guda biyu in ma aljanna in ma wuta dole daga cikinsu ɗaya ne za ka shiga ya ce to fanzur li nafsika ma za an ta takhtaru ya ce to ka diba ma kanka ka tsaya da hikima da hankalin da allah maɗaukakin sarki ya sanya maka ka zaɓan ma kanka wani gida ne za ka shiga bayan ka mutu saboda ya faɗi hanyoyin da mutum zai biya samu kowanne daga cikin wannan gidajen to kaga wannan mutuwa abu ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi bayaninsa kuma ya nuna mana cewa kowa sai ya mutu ya kuyan uwa musulmi mu sani cewa lalle ita mutuwa fa nihayatu kulli hayyin ita ce ƙarshen duk wani abin da yake da rai duk wani abin da yake da rai to ƙarshen shi sai ya mutu dole ne sannan kuma ita wannan mutuwa tazkiratul likulli ghafilin tunatarwa ne ga mutumin da ya yi ya gafala ya manta da Allah maɗaukakin sarki yayin da aka ce wane ya rasu Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ran wane ana tunatar da kai ne domin ka gane cewa ka san da cewa kai ma wataran sai ka mutu sannan kuma ita wannan mutuwa tana raba tsakanin mutane waɗanda suke masoya za ta raba tsakanin mahaifi da mahaifiya ko mahaifi da 'ya'yan shi ko mahaifiya da 'ya'yanta ko kuma za ta raba tsakanin miji da mata za ta raba tsakanin wane da wane waɗanda suke abokanan juna to wannan mutuwa aikin ta kenan sannan kuma tana cire mutum daga gidan da mutum zai yi aiki zuwa gidan da mutum zai samu sakamakonsa domin a nan duniya daro amalin ne gida ne na yin aiki domin ka gina lahirarka amma da zaran mutuwan nan ta zo ta ɗauke ka za ta raba ka da wannan gida na daro amalin za ta maida ka cikin darul jaza gida wanda yake na sakamako za ka ga abin da ka yi a wannan duniya abin da ka aikata to ya kuyan wa musulmi nawa ne daga cikin mutane waɗanda suke masu lahiya a da suka kasance ba su da lafiya a yanzu sannan kuma nawa ne daga cikin mutane waɗanda suke masu rai a jiya ko nan da 'yan kwanaki ko nan da 'yan watanni ko nan da 'yan shekaru suna da rai muna tare da su suna tafiya yanda muke tafiya suna magana yanda muke magana amma yau sun wayi gari sun samu kansu a cikin abin da ya shahi kabari suna da yawa ba wai dan Allah madaukakin sarki baya son su ne ba ba wai dan Allah ya fi son mu akan su bane ba a'a saboda lokacin su yayi ne sannan kuma nawa ne daga cikin mutane waɗanda suke da guri a gobe za su yi kaza ma'ana wani jiya yana da guri akan yau zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza amma ya wayi gari ya ji shi a cikin kabari nawa ne daga cikin mutane suna da yawa saboda haka ya koyan uwa musulmi mu sani cewa shi tuna mutuwa a ko da yaushe ka ringa tunawa da mutuwa ba wai wani abu ne wanda zai zo da sunan abin da ya shahi ana takura ma mutum ko kuma abinci baya a'a wata abu ce wadda take da muhimmanci ga mutum domin tuna mutuwa yana sanya ka ka shirya ma abin da za ka je ka tarda a wajen Allah maɗaukakin sarki duk lokacin da ka tuna ƙarshen kawo mutuwa za ka yi komawa za ka yi ga Allah to za ka ga za ka yi ƙoƙarin gyara alaƙar da take tsakaninka da Allah maɗaukakin sarki shi ya sama saboda haka saboda ana so mutum ya ringa tuna mutuwa sai Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana udkuru ko akthiru ku yawaita yake da suna zikra hadhihi lazzat ku yawaita ambaton mai yanke jin daɗi babu wani abu da yake yanke jin daɗi kamar mutuwa za ka ga mutum ne allah maɗaukakin sarki ya ba shi dama ya sha wahala wajen neman kuɗi ya sha wuya ya samu kuɗin yana gaka da cin wannan kuɗin da jin daɗin wannan kuɗin kawai sai Allah madaukakin sarki ya turo mutuwa ta ɗauki ran shi kaga babu wani abu da ya kai wannan yanki jin daɗi ga daɗin nan da ya wahala ya nema ya samu amma kuma Allah madaukakin sarki ya aiko da mutuwa ta yanke wannan jin daɗin to saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana akthiru dhikra hadimil ladzat ku yawaita ambaton mai yanke jin daɗi ma'ana ita ce mutuwa me yasa saboda duk wanda yake tuna mutuwa to duniyan nan za ta zamanto ta fita daga cikin ran shi ma'ana ba zai so duniya ba ba zai zo saboda son duniya ya je ya ringa kashe mutane ba ba zai zo saboda son duniya ya je ya aikata wani abu ba ba zai zo saboda duniya ya ringa bata ma kanshi lokaci baya zuwa masallaci ba ba zai je saboda duniya ya kima Allah madaukakin sarki da'a ba duk wanda yake tunanin mutuwa ba za ka same shi da irin wannan abu abubuwan ba me yasa saboda kana tunawa karshe duk yanda zaka yi wa mutuwa ce zaka yi shi yasa zaka wa mutane muna yawan kula da gangar jikinmu amma ba ma kula da ruhinmu mu sani cewa shi dan adam Allah madaukin sarki da ya halicce shi ya sanya mishi bangare guda biyu ne bangare na jiki da bangare na rai ruhin mutum kuma kowanne daga cikinsu yadda kai kana da bukatar jikinka gangan jikinka tana bukatar ka je ka ci abinci ka sha abin sha ka samu abu mai daɗi ka sa a jikinka ko ka ci abu mai daɗi to haka shi ma ranka ru'inka yake da bukata zuwa ga irin wannan abubuwan kada ka tsaya ka kula da cin abinci neman dukiya yadda za a yi jikinka ya zama ya girma nama ya tsiro a jikinka ka zamanto jikinka ya yi kyawu jikinki ya yi haske ko wani abu makamanci haka kan wannan ya bata maka lokaci shi kadai a'a domin ranka ruhinka shi ma yana da bukata shi kuma abubuwan da yake bukata shine kawai yi ma Allah madaukakin sarki da'a biyayya ga Allah yawan ambatan Allah zuwa masallaci ayi sallah yin kaza biyayya ga iyaye wannan sune abincin ruhi da ruhinka yake girma yana ci gaba da rayuwa duk lokacin da ka rasa wannan ruhinka zai zamanto yana jin yunwa zai zamanto ya takura saboda baka bashi abin da yake da bukata kamar yanda idan baka cin abinci baka shan ruwa gangar jikinka za ta takura to haka shi ma ruhinka yake to shi yasa mu sani cewa shi ita wannan mutuwa duk wanda yake tuna ta sannan kuma zai nisanci sabon Allah madaukakin sarki sannan kuma zai kokarin gyara tsakanin shi da Allah madaukakin sarki saboda haka ya goyen uwa musulmi mu zamanto mun bibi ayyukanmu da muka gabatar da suka huce mu ga yane ne ayyukanmu suka kasance mun yi ayyukan kwarai ayyukan mu nawa ne mu ga ayyukan da muka yi wa'inda suke ba na kwarai ba ayyuka ne wa'inda suke na safan Allah mu ga wanne ne yafi daga cikin ayyukan kwarai da ayyuka wa'inda suke ba na kwarai ba dan mu yi makan mu hisabi tun kafin a yi mana hisabi a ranar tashi alkiyama kamar yadda ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hafizu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi makan ku hisabi tun kafin a yi muku hisabi wazinu a'malakum qabla an tuzana lakum yake cewa sannan ku auna ayyukanku na kwarai da na banza ku gani wa inne suka fi yawa tun kafin a zo ranar da za a kuma auna muku ayyukanku a yau za ka ga ko da waɗanda suke ecole idan aka yi devoir ko composition aka raba kofi mutum ya gano tikin shi ya san coefficient wannan matiyar coefficient combien ne ya zo ya yi calcul da kan shi ya ga nawa zai samu to yayin da aka zo za a yi calcul de note a class hankalin shi a kwance saboda ya bibiya ya ga dama nawa ne sabanin wanda bai yi wannan ba za ka ga yana cikin tashin hankali yana so ya gani nawa zai samu ya za a yi kaza kaza to saboda irin haka ne ya kamata hatta ayyukanmu da muke gabatarwa na ibada da ayyuka waɗanda suke na saban Allah ya zamanto muna ƙoƙarin kwatanta wanne ya fi to za ka ga muna ƙoƙarin daidaitawa ya koyan uwa musulmi mu sani cewa yanzu kwanukan da muke ciki muna cikin wasu kwanaki wanda Allah maɗaukakin sarki ya kaddari sabuwar shekara ta shigo wadda wannan sabuwar shekara shigo wata tana da alaƙa da kuma maudu'in da muke magana da shi akan mutuwa me yasa saboda zaka ga kwanuka suna gudu a duk lokacin da kuma mutum ya wayi gari ya sake shiga cikin wata rana to ya zamanto wani bangare ne na jikin shi ya rage misali mutum ne ya cika bido ɗan vincent litir da ruwa kawai kullum sai ya ɗauki litir guda ya rage litir guda zaka ga kullum ruwan nan raguwa ne yake ba ƙaruwa yake ba to duk lokacin daga zaran da mutum ya zo duniya duk kwana ɗaya idan ya yi to kamar yana rage wani ruwa ne daga cikin ruwan da ya sa a cikin wannan bidon nan me yasa saboda da ya yi kwana guda an rage ya ƙara kwana guda ana ragewa rayuwarka tana tahiya ne saboda haka shigowar sabuwar shekara ba wai abu ne na al'ada da za mu zo muna ta wani farin ciki muna murna muna cewa barka da sabuwar shekara muna kaza muna kaza a'a wannan sabuwar shekara da take shigowa tunatarwa ce gare mu akan cewa muna ƙara kusantar ranar da za mu mutu shine kawai abin da ake so mu fahimta menene kuma ya kamata mai hankali ya yi shine ya tsaya ya ga wace irin alaƙa ce tsakanin shi da Allah ya zamanto ya gyara saboda rayuwa tana tafiya rayuwa tana gudu shi yasa abinda za mu ɗauka kuma daga ciki mu sani cewa shigowar sabuwar shekara saboda shekara ce ta musulunci za ka wa mutane ana ta murna ana ta juna murna wanda wannan duk bai da asali a musulunci abinda ma ya kamata mu tsaya mu gani a ciki shine mu ɗauki darasin da ke cikin wannan domin ita shekara ana jingina ta ne zuwa ga hijira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi daga makka zuwa madina to wannan hijirar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akwai darasi mai yawa daga ciki wanda ya kamata musulmi ya dauka daga ciki shine abinda zamu dauka daga ciki shine mu sani cewa fa ita gaskiya ba ta tabbata sai da ni sai da hakuri zaka ga ana ta yin ƙarya ana yin ƙarya akan abu kaza amma yayin da mai gaskiya yayi hakuri zaka ga wataran sai yayi ni sai gaskiya ta yi rijaye lokacin da mushirikan makka suka tsananta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da saura da saura daga cikin sahabbansa suka matsa musu lamba daga ƙarshe sai Allah madaukakin sarki ya sanya su suka yi hijira suka koma Madina sai suka samu sauki ga asalin garinsu an takura musu an hana su yin bautar Allah amma sun je wani gari wanda ba garinsu ba kuma sun samu sauki sun samu waje an ba su damar da za su yi ma Allah maɗaukakin sarki biyayya da bauta ashe kaga kowace irin gaskiya gare ka tana buƙatar haƙuri sannan kuma shi wannan nasara ba ta tabbatuwa sai da ni sai da hakuri kamar yadda za mu ɗauka a cikin wannan darasi sannan kuma mu sani cewa shi mumini abin da ya kamata a gare shi shine ya dibi wannan hijirar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sannan sai ya ɗauki wasu abubuwa daga ciki mu sani ya koyan uwa musulmi cewa ita wannan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana ambata mana hijira wadda tafi domin ba wai hijira daga wannan gari zuwa gari kadai ake ce mai hijira ba a'a wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal muhajiru wanda yayi hijira ta gaskiya shine man hajara ma nahallahu anhu shine wanda ya bar abinda Allah ya haramta mishi abinda Allah ya hana wannan shine babban hijira wanda a kullum ana yin ta ba wai ta ta'allaka da lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka hijira kadai bane ba ka ƙaurace ma duk wani abin da Allah ya haramta wannan shine babban hijira a gare mu abin da ya kamata mu yi kenan sannan kuma ya koyan uwa musulmi mu sani cewa ita wannan shekara sabuwa da ta kama wata na farko daga ciki shine ake ce mishi al-muharram wanda wannan wata iya ɗaya daga cikin watanni guda hudu waɗanda suke masu alfarma kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake ambatawa cewa lalle Allah maɗaukakin sarki yana cewa inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra Allah maɗaukakin sarki yana cewa lalle adadin kwanaki adadin watanni na shekara a wajen Allah maɗaukakin sarki su ne watanni guda goma sha biyu kamar yadda muka sani muna magana akan watanni na addinin musulunci sai Allah maɗaukakin sarki a ƙarshen aya ya ce minha arba'atun hurum a cikinsu akwai watanni guda hudu waɗanda suke masu alfarma wannan watanni guda hudu masu alfarma su ne wanda guda uku suna shere idan ka ɗauki biyu ko kuma guda uku zulƙada zulhijja da almuharram suna jere sannan kuma sai wata guda wa'inda yake shine wata na rasham wa'innan watanni su ne guda hudu sai Allah ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawunan ku a cikin wannan watanni ma'ana wannan wata yana daga ciki ba a zalunci ba wai a cikin su kadai ne ba a zalunci ba ba wai su kaɗai suka keɓanta da yin adalci a ciki ba a'a a kowane wata ana yin adalci a kowane wata ba a zalunci amma yin zalunci a ɗaya daga cikin wa'innan watanni guda hudu Allah yana so ya nuna mana yin zalunci a ciki ya fi girman zunubi ne ya fi girman laifi saboda Allah ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum kaku zalunci kawunanku to amma idan ka diba a yau za ka wa mutane kullum cikin zaluncin kawunan mulki ba ma ma bambance tsakanin watannin nan mutum zai zamanto yana zaluntar dan uwan shi yana ganin cewa wai shi yana dubara ne ko da dan uwan shi bai hankalta yana zalunta shi ko wani abu makamanci haka to ka sani Allah yana ganin ka ashe abin da ya kamata a cikin wannan wata kuma akwai wata ibada da aka sunnanta mana sunna ce wadda take mai karfi daga cikin sunnonin akwai suna da yawa amma daga ciki akwai azumi da ake yi a ranar tara ga wannan wata a ranar goma ga wannan wata shine da ake ce mishi azumin ashura azumi na rana ta goma wanda ana cewa rana ce da Allah maɗaukakin sarki ya tseratar da annabi Musa da jama'arsa daga fir'auna to a wannan rana saboda murna ga Allah da nuna godiya ga Allah sai zamanto ake yin azumi don a gode ma Allah game da wannan ni'ima lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ya zo Madina ya tardo Yahudawa daga cikin Yahudawan da suke Madina suna azumta wannan rana ta goma ga watan Al-Muharram sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su sai suka ce ai a wannan ranar ne Allah madaukin sarki ya tsiratar da Annabi Musa sai Allah madau sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai nahnu ahaqqu bi Musa mu muka fi cancanta da Musa mun fi ku kusa da Musa saboda da Annabi Musa mu ne ya kamata mu yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah madaukakin sarki ya nuna mini shekara mai zuwa zan azumci taran ga wata tare da goma dan in saba ma Yahudawa domin a kullum musulunci abin da ya koyar da mu shine saba ma yahudawa da nasaru su suna azumtar rana ta goma kadai wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce amma mu za mu azumci tara da goma don mu saba musu shi yasa idan mutum bai samu damar yin azumin rana ta tara bai na goma yayi amma wasu malamai suna ga cewa in bai samu damar yin na tara ba to yayi goma da sha ɗaya duk dan dai ya saba ma yahudawa dama illar dan kakka kwaikwayi yahudawa ne ana so a saba musu to in kai tara da goma shine abin da mutum ya kamata ya fi in kuma bai samu dama a rana ta tara ko wani abu makamanci haka ya hana shi yin azumi to sai ya yi goma da sha ɗaya wannan duk ya yi ya koyi uwa musulmi mu sani cewa ma wannan kwanaki suna ta gudu suna ta tahiya kamar yadda na ambata wannan kuma Allah maɗaukakin sarki yana mana yana tunatar da mu ne yana mana wa'azi ne game da cewa rayuwarmu tana karewa abin da ya fi a gare mu shine mu tsaya mu koma ga Allah maɗaukakin sarki mu gyara alaƙar da take tsakaninmu da Allah mu tsaya mu yi abin da ya kamata tun kafin mai yanke jin daɗi ta zo ta yanke mana jin daɗi ma'ana ita ce mutuwa wanda wannan mutuwa idan ta zo babu zancen a ƙara maka koda da segon guda ne ba za a ƙara maka ba ballantana ka yi tunanin a ƙara maka minti guda ko minti talatin ko awa guda ko ventilator ko wani abu makamanci haka a'a da ta zo Allah maɗaukakin sarki ya ce wallan yu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun Allah ya ce walan har abada Allah baya jinkirta ma rai idan lokacinta ya zo ajalinta ba a jinkirta mata ko da shekaru guda ne da Allah madaukakin sarki ya ce lokaci guda za a mutu an kare ba a kara ko shekaru guda to matsalar ya ku yan uwa musulmi ba mu san yaushe ne mutuwa za ta zo mana ba shi yasa zaka muna shagala da wasu abubuwa masu sanya zuciyarmu ta shagala ga Allah madaukakin sarki sauraron music kana cikin sauraron music din nan Allah yana iya amsar ranka ba ku yi sinyan kwantara da Allah akan cewa ba zai iya amsar ranka kana sauraron music ba kana kallon film waɗanda suke pornography ne ko wani abu makamancin haka wannan duk abin da kake Allah yana iya zare ranka a wannan lokacin ba ba ku yi da Allah akan cewa ba zai iya zare ranka a wannan lokacin ba kana karatun alkur'ani ne Allah madaukin sarki yana iya zare ranka a wannan lokacin ya turo mala'ika ya amshi ranka abinda ashe ya kamata gare mu shine shine mu tsaya ko da yaushe mu ringa tunawa mi ya kamata mu kan mu tsaya muna bata lokacinmu akan wasu abubuwan wanda idan suka zo suka dauki aka mutuwa ta dauke mu a kansu muna cikin yin su to zamu yi nadama a gaban Allah domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana duk wanda ya mutu akan abin da ya mutu za a tada shi ina amfanin a tada ka a ranar tashin alkiyama kana sauraron waka ko kana kallon abin da bai kamata ba wace irin nadama za ka yi a gaban al'umma na duniya gaba ɗaya ba wai al'umma unguwarku ba ba al'umman garinku ba ba al'umman ƙasarku ba ba al'umman 'yan zamaninmu na wannan lokaci ba a tun daga lokacin annabi adam har ƙarshe wanda alƙiyama ranar tashi alƙiyama za ta tashi a kansu duk an hito ana gani a tada ka a cikin irin wannan abin kaga ba ƙaramin kumya ba ce ba ashe sabanin abin da malam bahaushe ko hausawa ake faɗin cewa da kummiyar duniya gwanda ta lahira wannan magana ce wadda kwata-kwata bata dace ba domin ba a san menene kummiyar lahira ba kummiyar duniya kana iya gyarawa da kaji kumya a duniya kana iya nema a gafarta maka ka roƙi mutanen da ka cuta ko wani abu makamanci ka su yaye maka ka gyara amma a ranar tashi alkiyama da kayi kumya to ka taɓe ne babu yafewa a ranar tashi alkiyama duk wanda aka zalunce shi a duniya matukar har sai da kuka ta kiyama to wallahi babu yahewa kowane irin limami ne kowane irin mutum ne mai tsoron Allah ba zai taɓa yafe maka ba a ranar tashi alkiyama saboda a ranar tashi alkiyama kowa yana buƙatar lada a yi ta ƙara mushi lada to ba wanda zai yafe maka duk yanda soyayya take tsakanin ɗa da uba amma Allah maɗaukin sarki da ɗa da uwa Allah ya tabbatar mana da cewa a ranar tashi alƙiyama idan mahaifi ya ga ɗanshi tserewa zai yi saboda tsoro yake ɗanshi ya kamo shi ya je gaban Allah ya ce ya Allah ina da haƙƙi wajen babana bibiya ni ba Allah ƙwato min haƙƙina haka shi ma ɗan zai tsere saboda tsoro yake mahaifin shi ya kamo shi ya kai shi gaban Allah ya ce iya da haƙƙi a kan shi me yasa saboda a ranar tashi alkiyama babu yahiya kowa bukata yake a ƙara mishi lada kuma kowa so yake a rage mishi zunubi domin in ma baka da lada kuma ka zalunci mutane to wanda ka zalunta zunubin shi ne za a ɗauko a loda maka ina me ya kai wannan asara ya je ya yi tambada shi ya yi saɓon Allah amma a ɗauko zunubin shi a ɗora maka saboda kawai wani abu da a duniya za ka ɗan shi kumya na 'yan mutanen da suke wajen kawai duk mutum bai yi mutum ɗari mutum ɗari biyu ba amma ka ƙi ka ji kumyar wa'innan kana jin tsoron ka ji kumya a gabansu ka je kuma gaban dubban mutane ka ji kumya me ya kai wannan asara shi yasa ya koyan uwa musulmi abinda nake so in ce shine ya zamanto muna tunawa da mutuwa a koda yaushe domin mutuwan nan za ta zo ta ɗauke mu kwanan baya muna tare da ɗaya daga cikin 'yan uwa a wannan masallaci wanda Allah maɗaukin sarki ya amshi ran shi muna fata Allah maɗaukin sarki ya shiga sa da rahama wanda yake ladan anan to kaga cewa a da muna tare da shi watakila muna tare ana magana ana zauwa a yi sallah tare amma ka diba kaga abinda Allah maɗaukin sarki ya amshi ran shi ba wai dan Allah ya fi son mu akan shi ba to ba wanda yake nuna mana cewa mu ma mun ga wasu kwanaki a nan gaba mu mata mu tana iya zauwa ashe abin da yafi a gare mu shine mu tsaya mu yi abin da ya kamata kuma yanzu ne yake da bukatar mu mu sa shi cikin addu'o'i Allah maɗaukin sarki ya gafarta masa ya gafarta ma duk wasu musulmai gabaki daya Allah maɗaukin sarki ya sa aljanna ce mako masu gabaki daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين رب اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد